من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا أخوة مسلمين yau talata muna sha shida ga watan ramadan hijira tana 1037 wadda ya daidai da 21 ga watan shida meladiya shekara ta 2016 muna cikin suratul tauba karatun da muke yi na yamma a wannan masallaci na zan damu tashi aya ta 26 ko na to bismillah malam
ثم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
نعم سيحقري على رمومي مدكة سنية فيها Mala Ibrahim Mango ya yi tafiya ga Abubakar ma bai zo ba, to ga wani Abubakar ɗin. Abubakar ya tafi Abubakar ya zo kenan. Allah ya ce, Summa an zalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa an zala junudan lam tarauha wa azzaba alladhina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin nan duk dai ayoyin suna magana ne akan abin da ya shafi yakin da musulmi suka yi da kafirai tsakanin badar zuwa hunaini shi yake tattaunawa to nan ana magana ne a yaki na hunain jiya kuma bayani ya gabacin hunain wani wadi ne da yake tsakanin makka da ta'if wadda anan aka yi wannan yaƙi ɗin jiya bayani ya gabata a ayar da ta gabacin Allah ya taimaki muminai a wurare masu yawa daga ciki akwai yau mahunain da wannan yaƙi da aka yi ranar hunain amma farkon yaƙin nan Allah ya jarrabi muminai saboda alfarin da suka yi da yawansu da ƙarfinsu sai Allah ya nuna musu cewa a'a cin nasara ba tana daga ƙarfin mutum ne ko ga yawansa ko ga makaminsa ba cin nasara tana ga Allah ne to daga baya Allah ya taimaki muminai bayan wancan kuskuren da suka yi Allah ya ba su cin nasara har suka dawo bayan da sun gudu a wurin yaƙi din daga baya suka dawo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da su dawo shine na Allah yake cewa Allah ya saukar da nutsuwa shine tumanina sakina thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasuli wa ala almu'minin bayan da sun shiga cikin kunci wadaqat alaihim al-ardu bima rahubat duk da yalwan kasa duk da fadinta musulmai suka rasa yadda da su yi suna ganin in sun yi yamma kafirai za su kashe su in sun yi gabar ma sai suka kaman kafirai ne a wurin in sun yi arewa ma sun yi duk inda suka yi suka kaman kafirai ne a wurin tsoro ya kama su suka birkita to daga baya Allah ya saukar da rahamarsa shine ce summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin Allah sanya nutsuwa shine tumami tumanina ga manzon Allah ga ma sauran mu'minai gabaki daya suka dawo aka ci gaba da yaki din wa anzala junudan lam tarawha Allah ce mun saukar da wasu runduna wadda su sahabbai ba su ba sa ganin wannan rundunan sune mala'iku Allah ya saukar da mala'ikunsa daga sama suka dinga koran kafirai suna saransu shi ne ma Allah ce wa azabar na kafaru Allah ya azabtar da kafirai ta hanyar kisa wasu aka kama su suka zama bayi kuma wa zalika jaza'ul kafir wannan shine sakamakon kafirai ko dai kisa ko sabiyu shine kamawa tunda sun zo yakan musulunci ne da musulmai to irin abin da ya faru da su kenan hakan nan Allah yana taimakon bayansa a lokacin da ya ga dama wannan aya ta tabbatar da alfahari ba na musulmi ba ne nuna isa ba na musulmi ba ne musulmi alamarinsa gabaki ɗaya yana hannun Allah ne ya samu Allah ya rasa Allah ta wannan shi ne ke cikin taimakon Allah amma wanda ya fara alfahari da ƙarfinsa ko da dukiyansa ko da yawansu ko da makaminsu to sai Allah ya bar mutum da dabaransa duk wanda Allah ya bar mutum duk wanda aka bar shi da dabaransa ko da karfinsa ko da iyawansa to ba zai kai ko ina ba an gane wannan na'am ci gaba
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم
الله يشاء ثم يتوب الله على من يشاء الله يشاء daga baya karbi tuban wanda ya so daga cikin su kafiran ma wato su hawazin na mashirkan laraba Allah ya karbi tuban su sun musulunta suka zama karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan je wanda na bada tarihin su sun iske manzo Allah wani guri da ake ce masa Ja'arana wanda bai wuce kilomita bakwai ba tsakaninsa da Makka manzo Allah ya jiyo yana dawa bayan ya yake su an kama bayi an kama raƙuma ɗaruruka ana tawowa da su suka naɗo sarkin su shugaban Hawaza din ya zo tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun miƙa wuya sun musulunta to ba sun mi kauya sun musulunta maza Allah ya ba su zaɓin ɗayan biyu ciwon ɗayan biyu su zaɓa ko a mayar musu da kamammunsu bayan da aka kamo mata da yara da maza ko kuma dukiyarsu na raƙuma da aka kwato a mayar musu to shine shugaba ya ce ai ba da a kwatanta rai da kuɗi ba su sun zaɓi a mayar musu da mutanensu in ya so maza Allah ya tafi da dukiyar ganima ɗin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dukkan mutanen da aka kama wajen mutum dubu shida suka tafi da su da sauran dukiya kuma aka raba wa musulmai ta zama ganima to shi na Allah yake ba da labari yake sun mai tubu lahu min ba da zalika alaman ya sha Allah ya karbi tuban waɗanda suka musulunta wadda ba su musulunta ba shi kenan suka zauna kan kaburcinsu amma da suka musulunta Allah ya karbi tubansu kuma wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba rahimu mai jin kai ne ga wanda ya bi dokokinsa saboda dai waɗannan kabila ta hawazin wanda suka yaƙi da manzon Allah da yawansu Allah ya musu gamdakatar sun musulunta sun dawo zuwa ga musulunci da abokan gaba kuma suka dawo suka zama ƴan uwa to wani abin da ya faru a yaƙin Hunaini kenan na'am
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم
نعم الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتن عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم آه wannan aya tana magana akan farko-farkon suratul bara'a da Allah madaukakin sarki ya saukar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya bada ita wa Ali ibn Abi Talib cewa ya je a aikin hajji a shekara ta tara ya karanta wa mushrikai cewa Allah da manzonsa sun barranta sun yi watsi sun yi jifa da duk wani alkawarin da yake tsakaninsu da mushrikai musamman waɗanda suka warware alkawarinsu da aka yi da manzon Allah musamman a sulhul hudaybiya amma waɗanda ba su warware ba su aka ce su aka alkawarinsu yana nan za a cika musu zuwa muddarsa to daga cin ana suna dan da aka yi da alim na bin talib ya yi shi ne da Allah ya ce ya ku muminai ku sani mushrikai najasa ne ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najisun mushrikai najasa ne fala yaqrabu almasjid alharama kasu sake kusanta bi ma'ana kasu shiga masjid alharam daki ne alfarma ba da ami mahaza bayan wannan shekara wato shekara ta tara kenan shekara ta tara bayan hijira shekarar da aka wajabta aikin haji to wannan aya gaskiya tana buƙatar dogon bayani a kanta da hukunce-hukuncen da take ɗauke da shi na farko kalman da aka ce mushrikai najasa ne wace irin najasa ne bayan ga Allah ya halatta mana cin yankansu cin abincinsu eh? Allah ya halatta mana cin yankansu a cikin suratul ma'ida wa hilla lakum نعم اليوم اليوم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان
Allah ya ce, Al-yawma uhilla lakum tsayibat, yau an halatta muku duk abubuwa masu tsarki, masu daɗi, waɗanda ba sa cutarwa. Allah ya ce, wa ta'amun lazina otul kitaba, min qablikum sanan haka na abincin waɗanda aka ba su littafi wato yahudi kenan da nasara su ma an halatta muku so idan an ce su najasa ne ya maganan da ci abincinsu ya magana cin abincinsu da kuma auren matansu an yadda ka auri kirista ko bai yahudiya sanan ga wannan mushriki wadda da ana ganin ma ya taba addinin kirista wadda ake ce masa tumama bin assan wadda malala ya daure shi a yana a masallacinsa ga abu sufiyan shi ma shiga cikin masallaci to yaya kenan sai sa majoratin malamai jumhur majoratinsu su suka ce wannan najasa da ake nufi ba najasa ne badaniya ba najasa ce ma'anawiya wato bi ma'ana aqdiyya cewa mushrikai najasa ne a ma'anawi ba hissi ba ba na jikinsu ba bi ma'ana aqidar su ce ta kafurci munin aqidar su shine ake nufi anan sun zama najasa wajen aqida sun zama najasa rashin imanin su wannan shine amma ba na jikin su ba tunda an halatta abinci a ci menene abincin su a ci abinci ma menene a koransu manzo Allah an ta masa abinci a koransu ya ci a kwanansu ya ci kenan ya nuna su ba najisa bane kuma dan jikinsu ya taba jikinka ba ta bace alolanka ta warware ba ko ka taba ta taba jikin wani kafiri aka ce alolanka ta warware ko zufansa ko gominsa kenan ashe wannan abin da ake nufi najasa ce ma'anawiyya aqdiyya ba hissiya badaniya ba an gane yadda abin yake saboda dangane da waɗannan wannan aya al-yawma uhilla lakum tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba min qablikum illal lakum an gane wannan yawwa ko akwai da bai gane abin da ake nufi ba akwai da bai gane ba najisan da ake nufi ba wai jikin su ne ka taba najasa ba a'a rashin imanin su da Allah shine najasan mummunan aqidan su shine najasan cewa isa ɗan Allah ne shine najasan cewa uzairu ɗan Allah ne shine najasan ko akwai wanda bai gane ba to wannan shi a na biyu da aka ce fala ya qarabul masjidal harama kasu shi kasu shiga masjidal haram to na farko masjidal haram ana nufin masallacin makka da na madina don madina ma haram ne kamar da Allah ya haramta makka haka maza Allah ya haramta madina shin kuma in haka ne haramcin ya tsaya ga masallacin makka da madina ne a sauran masallatayya na duniya kafiri zai iya shiga ko ba zai shiga ba kiristoci za su iya shiga ko ba za su shiga ba da nan ma akwai maganganun malamai da yawa a kayi na farko wajen abu hanifa shi abin da yake nufi ya ce abin da wani aya take nufi shi ne ba tana nufin hana ma shiga masallaci ba ne tana nufin kada su yi aikin haji ka su yi umra dalilin sai ce tun da menene an ce ba da amihim haza wato bayan wannan shekarar da suka yi aikin haji don a shekara ta tara din an yi da su shi na ka ce bayan wannan kan su sake zuwa masjidil haram shine ce to kenan abin da ake nufi kada su sake aikin haji ka sake umra irin nasu na jahiliya an hana su kada wani wanda ba musulmi bai sake zuwa an gane za shi a wurin sa za su iya shiga masallacin ɗakin kaba za su iya shiga haram za su iya shiga makka za su iya shiga kowane masallaci ya kafa dalilansa da me sumama bin asal mushrikin da mazala daure shi a masallacinsa da abu sufyan lokacin yana mushriki ya shiga ɗaya masallaci da kuma ga wafat na nasara na jaran delegate da suka zo wajen manzon Allah manzala ya sauke su a masallacinsa an gane wannan da waɗannan dalilai abu imam abu hanifa ya ce a ba hana shiga masallaci bane ga kafiri ko ga mushriki amma shi imam malik ya ce a'a shi ya bi doron tsagwaron ayan kawai da kafiri da mushriki da kirista dubara shiga masallaci ba shi kama ba ma na maka ba na na madina ba dukkan masallatayyan duniya ya yi kiyasun su da wancan masallacin ya ce kamar da wancan masallaci suna da alfarma to dukkan masallatayyan duniya su ma suna da alfarma ba za su shiga ba in dai ba da wani dalili mai karfi ba kun gane me dalilin imamu malik tsagoran wannan aya gundarinta kawai يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا شيء كي يتفي بلولا دا ودانشان حديثا كو دا ودانشان آثار دم با tsagoran ta kawai yabi an gane wannan to akwai waɗansu kuma da suka yi tsakatsaki suka ce harami shine haramin makka da haramin madina nan mashirkai ba za su shiga ba amma sauran masallatai ya halatta su shiga sanar jaziratul arab ita ma ya halatta su shiga ita ma ya halatta su shiga an gane wannan su a wurin sina ne ba za su shiga ba masallacin makka da na madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauraron wuraren haram wadda ba wannan ba za su iya shiga an gane wannan sai ta ku ba masu rajjaha ba ne balle mu ce ku rajjaha wani ra'ayi ne ya fi dan baka da ba ba alike tarjihi kana da kayan yin tarjihi din ma ka ce a kai kana ganin ga ga wanda ya fi dan ba a tarjiha kawai da tsagwaron ra'ayi sai kana da dalilai masu ƙarfi wanda zai sa ka fifita wani ra'ayi akan wani ra'ayi ka fifita wata magana akan wata magana an gane wannan tayi Allah ya ce wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadli in sha'a inna Allaha alimun hakim Allah ce idan kun ji tsoron talauci ailatan shine talauci ala ilu ailatan a'il matalauci wa wajadaka a'ilan fagana la ce mun same ka matalauci muka wadata ka a'ilan a'il ala ya'ilu ailatan talauci faqar an gane wannan in kuma aka ce a ala ya'ulu to nan daga iyal ne ibda biman ta'ulu ka fara da iyalanka eh zalika adana Allah ta'ulu sai sa imamu shafi fasara da menene dan kada ku iyali da yawa zalika adana Allah ta'ulu a cikin suratul nisa daga ala ya'ulu an gane bambanci su wannan kuma ala ya'ilu ailatan mazadin su daban ne wannan na talauci wannan na menene na iyali ko akwai da bai gane ba sahib Allah ya ce wa in khiftum ailatan in kun ji tsoron talauci fasau bai guni kuma Allah min da sau na Allah dai wadata ku da falalarsa da arzikinsa dukiyarsa to me ake nufi anan kullum kuma sabab nan na saukan aya yakan wayarwa mai sauraro kai da mai karantarwa kai ya fahimci me ake nufi sababin saukanta shine lokacin da waccar aya ta sauka ta bara'a farkonta da kuma innamal mushrikuna najisun eh fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da ani hada lokacin da wadannan ayoyi ta sauka kai bara'a wa mushrike aka na zuwa dakin Kaaba to sai wasu musulmai hankalin su ya tayi suka ce to za mu samu talauci yanzu an hana shigowa da shinkafa kenan an hana shigowa da shinkafa ɗin Thailand sai ya dami ana shigowa da shinkafa a china ya dami duwai don ka gane lokacin mashirkai inda su aikin haji suna zuwa da abinci kaya kaya suna zuwa da kuɗi to an ce an hana su zuwa daga gan ba su zo ba kenan abinci ba zai zo ba kamar yanzu alazan duniya da su tafi makka ba ana tafiya da guzuri ba da kuɗi kuɗin a yi canji a tafi da shi sai aka ce to yanzu bana ba zuwa aikin haji to sai mutanen maka sai ta to fa bana fa na fi shiga talauci alazai ba za su zo ba yanzu kaman iran da ake ce ba za su je aikin hajji ba iran suna tafiya da kuɗi da yawa saudi arabia suna tafiya da kuɗi suna kashewa a can to rashin zuwan su zai rage tattalin arziki wa menene wa saudi arabia to wani abin da ya faru kenan a wancan lokacin in kun fahimta tunda mushrikai suna zuwa da kuɗi da abinci kaya kaya to an ce ba za su zo ba sai musulmi suka fara tsoro talauci dai same su sai Allah ya ce a wani khiftum ailatan in kuna jin tsoron talauci ne saboda rashin zuwan mushrikai aikin hajjin su suka saba na jahiliya fa sauba yuguni kuma Allah min fadi Allah shi yana da kofofi da yawa Allah yana hanyoyi da yawa da ya wadata ku kuma ya wadata su an gane ga yaƙe yaƙe da aka dinga aka dinga samun menene ganima Allah yana da kofofi da yawa in nan ta toshe sai nan menene sai ta bude sai za ku lake ce musulmi mumini ya dogara ga Allah Allah yana da kofofi da yawa yawa Allah yana da kofofi da yawa kai dai roki Allah kawai yawa an gane wannan sababin wannan saukan aya din cewa kun ji tsoron talauci Allah zai wadata ku in sha in ya so inna Allah alimu Allah masani ne ya san yadda yake hakimu ko mai hikima ne ga yadda yake sanya abubuwansa to Allah ka wadata mu ma halin da muke ciki Allah ka wadata mu yawa bismillah
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
الله يتي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إيه ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية an yadin wahum sagirun Allah ce ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar tashin kiyama ba ba sa haramta abin da Allah ya haramta to suwa kenan suwa ne ne nan suwa ne ne akwai waɗanda suka ce ana nufin ahalil kitabi akwai waɗanda suka ce ana nufin mushrikan makka amma gaskiyar magana wadda majority suke kai kuma shi fi yakin shi ya fi ana nufin ahalar kitabi ne domin a lokacin ba a karban jizya ko haraji ga mashirkan makka su dai kawai umartu an uqatilan nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa yuqimus salata wa yutuz zakata فإن فعلوا ذلك أسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام sukan kawai ko dai su musulunta ko a yaƙe su waɗanda ake karɓan jizya a hannun su ne wane ne yahudawa kiristoci za ka ce sai sa ma'ana wani hadisi umarta an qatilan nasa ai umarta an qatilan mushriki makkata mushrikan makka wanda su ba su da wani addini a lokacin an gane wannan Allah ya ce ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba bi ma'ana ba su yi imani da Allah shine abun bautansu ba da haka suka dangana masa ɗa wala bil yawmil akhir ba su yi imani imani na gaskiya ba dan akwai imani na ƙarya akwai imani na gaskiya an gane wannan yawa rashin ima ba su yi imani na gaskiya ba wai za su halatta ma kansu kamar yahudawa sun halaka sun halatta ma kansu cin dukiya duk wanda ba ba yahude ba duk wanda ba ba Yahudi ba su auren cin dukiyar sa halal ne ko ka kwata da karfi ko ta hanyar wayo ko ta hanyar hila ko wanne haka suka yi saboda iman tashin kiyama imani ne ba na gaskiya ba to irin waɗannan Allah ya ce a yaƙe su wala yuharrimuna ma harrama Allah abinda Allah ya haramta kaman giya kaman cin riba su auren su ba haramun bane su giya ba haramun bane yawa giya ba haramun bane cin riba ba haramun bane amma a wurin Allah fa haramun ne wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulu abinda Allah da manzon su suka dauke shi a matsayin haramu su ba haramun bane Allah ce to irin waɗannan ayake su kuma wala yadinuna dinin haqi ba sa yin addini na gaskiya shine addinin musulunci sun tsaya kan addinin su wanda kuma an riga an me an yi abrogate din an shafe shi ga addinin gaskiya ya zo inna dina inda lahir islam addini na gaskiya wurin Allah shine menene musulunci wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati khasir bayan zuwa musulunci duk wanda wani addini ba addinin musulunci ba Allah ba zai karba ba dan haka wala yadinuna dinal haqqi ba za addini na gaskiya shine addinin musulunci sai aka ce to dubi min alladhina utul kitab kaga shi kaga ayan tazo kaga kaga ga bororon bororon ta ko daga cikin me kenan waɗanda aka ba su littafi yahuda kenan da nasara hatta yi wa tsaljize ta bada a daina yakan su ba sai sun bada haraji an yadin sun bada haraji da hannun su wahum zagirin sagirun suna kaskantattu da sagar kaskanci in ba haka kuma su musulunta an gane wannan yawwa tayyib وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون
وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح بن الله أعوذ بالله أعوذ بالله ذلك قولهم بأفواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون الله يتشي Yahudawa sun dangana ma Allah ɗa su ma suka ce Uzairu ɗan Allah ne a uzubillah a uzubillah Allah bai da ɗa Kiristoci suka ce Isa ɗan Allah ne a uzubillah Allah bai da ɗa kul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad Allah bai da ɗa Allah bai da ɗa shi kadai yake a mulkinsa shi kadai yake a zatinsa shi kadai yake a sufofinsa shi kadai yake a sunan nakinsa Allah bai da da ba Allah bai bukatan da ni nake bukatan da kai kake bukatan da wance yake bukatan da saboda akwai tsufa akwai mutuwa amma Allah bai bukatan da wa qalat al yahud uzair ibn Allah suka ce uzair dan Allah ne a'udhu billahi wa qalat an nasara kiristoci suka ce masih ibn Allah isa al masih dan Allah ne a'udhu billahi Allah bai da da Allah ce zalika qauluhum bi afwah wannan magana ne kawai ta fito a bakin su ba su da dalili ba su da nassi Allah Isa annabi Isa bai ce musu shi dan Allah bane bai kuma ce musu abun bauta bane Allah ce in tashin kiyama tayi dai titse Isa annabi Isa ya tuhume shi bayan fa Allah ya sani cewa annabi Isa bai ce musu shi dan Allah bane bai kuma ce musu abun bauta bane eh radda Allah dai cewa أأنت قلت للناس
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين قال سبحانك ما من دون الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وكنت عليهم شهيدا ما
wamma ilahai ne kai ka ga mutane kiristoci kai ka ce musu rike ka da kai da ma'abiyanka kuma abun bauta ne min dunina kuma bayan Allah annabi ya ce a ma ya kone lai ai bai dace gare ni ba subhanaka barke tabbata gare ka ba ya kone bai dace gare ni ba ana ko da ma lai sali bi hak ba da abin da ba ni haƙƙin fadan sa in kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah in na faɗa ka ka sani ta'lamu ma fi nafsi ta'lamu ma fi nafsika ya Allah ka san abin da ke raina ba san abin da ke zuciyanka ba ba san abin da ke ranka ba ya Allah an gane wannan Allah zai tiya annabi Isa ya tambaye shi Allah fa ya san annabi Isa bai faɗa ba amma saboda girman laifin dan hujja ta tabbata akan waɗanda suka yi wannan ƙarya ga su ga annabi Isa ga Allah ga suna yi musu wannan abu Isa da ce zai tutsaye shi tambaye shi wadaka nan isa ba Allah ba ne ba ɗan Allah ba ne an gane wannan uzairu ba Allah ba ne ba ɗan Allah ba ne an gane wannan awa awa zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana ce kawai da suka faɗa da bakunansu babu hujja babu dalili a'a son zuciyarsu ne kawai suka faɗa muna ganin wane waliyi ne to ya zama waliyi shikenan zalika qawluhu bi afwahi yawa yawa nadi ne yawa nadi ne kawai Allah ya naɗe ni Allah ya sawwaka yudahi'una qawla alladhina kafaru min qablu wannan magana taso sun yi kwaikwayo ne irin maganan kafiran da suka zo gabanin su su ma suka danga dinga dangana ma Allah da kishiyoyi eh kawai kwaikwayo ne maganan da kafiran kafin maganar da kafirai suka faɗa gabanin su su ne suka suka maimaita kamar mushrikan makka su ma sun ce mala'iku mata ne yayan Allah ko ba kawai su ma kwaikwayo ne kowa ya bushi iska kawai sai dangana ma Allah da eh dangana ma Allah da Allah ya sauwaka Allah bai da da Allah ya ce anna yufakun qatalahumullah Allah ya tsine musu albarka masu wannan magana Allah ya la'ance su annabi fa kun ta yaya yake karkatar da su ne zuwa gabata su bar shari'a ta yaya Allah ya tsine musu saka duk wanda ya dangana mu Allah da Allah ya la'ane shi duk wanda ya dangana mu Allah kishi Allah ya la'ane qatalahumullah Allah ya la'ane su ta yaya ake ta yaya ake karkatar da su zuwa gabata kun san Allah bai da da kuma ku ce yana da shi Allah baya da kishiya ku ce yana da shi Allah ka tsare mu ba ku ji ba ku ji ayan da Allah ya ya lance su ma harshen annabi Isa da harshen annabi Nuhu eh ayan da karanta a karanta karanta je ka kawai
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا وما أمروا إلا, إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
yawancin mutane wanda suka fi sani annabi isa amma uzairu ba san shi ba uzairu dinnan asalinsa sun yahuda sun ɗauke shi a matsayin kamar wani boka ne wanda idan ya faɗi magana sai ta zo ta tabbata a sakamakon ya zauna a garin da ake ce masa babila ne babila to shine kawai da suka ganin cewa in ya faɗi magana tana tabbata kamar yankan wuka sai suka ce a ai dan Allah ne kenan dan Allah ne kamar yadda su ma waɗannan ganin annabi isa yana da uwa bai da uba gashi yana rayar da matattu warkar da makashi ya ce ai dan Allah ne kawai shi ke Allah sauwaka Allah sauwaka اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون Allah ya ce da Yahudawa ɗin da su Kiristotin sun riƙi malamansu da shugabanninsu su ne allolinsu shi ne arbab, arbab jam'u rab, arbab jam'u rab sun ɗauke su ne ubangijinsu allolinsu suna bautansu min dunillah koma bayan Allah wannan aya da ta sauka kun san abin da addinin hatim ya faɗa kowa su addinin hatim ya yi addini na yahudanci ya ce ya rasulallah ma abadnahum mu ba mu bautansu ba shi a yadda yake fahimta kaman fahimtar wasu musulminmu ne a yau in ka yi bautan mutum sai ka sa masa goshi a ƙasa ko ka masa azumi ko ka masa sallah ko ka yaji don shi ya ce to ya ce ai ba musu su ba musu suka dauka kina hadin na ce da ya wani ta dauka ce cewa yahuda da kirista sun dauki malaman su abun bauta da shugabannin sai ce ya rasulullah mu ba ma bautan su sai maza ce to ba ku bautan su ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku bi su akai wani lokaci kuma su haramta muku abinda Allah ya halatta ku bi su akai ce muna haka ce tilka ibadatu wannan yana bautan su duk malamin da ya haramta abinda Allah ya halatta shi ka yarda ka bauta masa eh ko ya halatta maka abin da Allah ya haramta ko ya haramta maka abin da ya halatta ka bi shi to kai bautansa ka rike shi rabban in suna da yawa ka dauke su ne kenan arba fada ku ya tara da halattawa da haramtawa ba a tarayya da Allah a kansa ba isa ne yanzu ce wani abu haram ba ba Allah ne haramta ba haka nan ba wani malamin da yasa a duniyar ne ce abu haram ne sai sa malamai magabata suke taka tsantsan wajen cewa abu kaza haramun ko halal sai sun yi bincike in ma wata wani abu ne ya taso wanda babu shi a hadisi karara babu shi a nasi karara to sai a tara malaman duniya a yi bincike a kayi a ga me hukuncin sa zamanin manzo Allah irin wannan matsala ba a santa ba babu kuma nasi a Qur'ani to sai a ijtihadi idan malamai kowa ya kawo wajihati nazar ɗinsa kowa ya kawo tunaninsa da hangen nesa da bincikensa abin da aka daidaita to shi za a ba da fatawa sauran musulmin duniya su ɗauka shi ne hukunci kamar yanzu ga abubuwa da yawa suna tasowa za a ɗauki abin nan ɗin wani tsatson wani a sa wani ko matan wani a sa wani ta aihu ga irin su wannan rigakafi wadda can duba a san su ba ga abubuwa dai rutuna suna ta tasowa yanzu a wannan zamani din a ɗauki hantan wani wadda ba musulmi ba a sawa musulmi ko kodan wadda ba musulmi ba a sawa musulmi ga sunan dai waɗannan abubuwa da duk can ba san su ba zamanin madala ba a ma operation din a ɗauki fat ɗin jikin wani a samu wani ga wani ma kwanan ga wani ma abin da ake kokarin a yi wani likita sun daidaita da wani dan China shi wani dan China din jikinsa ne ga baki daya yayi irin paralysis din nan baya aiki amma kansa da kwakwalwarsa daidai suke amma duk jikinsa kuma likitoci sun an yarda cewa ba abin da jikinsa zai sake yi to akwai wani kuma wanda shi kuma jikinsa lafiya kalau amma yana da ciwo na kansa a kansa kuma har ma ya samu likitoci kaman guda ɗari wadda su taimaka masa wannan aikin likitan jijiya in aka zo yi shi zai yi nasa likitan hanyar jini zai yi nasa hanyar ruwa zai yi nasa likitan kwakwalwa dai yi nasa likitan numfashi dai yi nasa mai kashi dai yi nasa kowa dai likitoci dai za su haɗu wajen yin wannan aiki ɗin a cire kan wannan a ajiye a ɗauko wannan kuma masana na'ura wadda sa da zuciyan wannan da hantan wannan ta rika aiki iska abin din ta yana buga tun bata abin ba dauko adasa wannan da sauri duk kowanne ne da mai kula da na'urar da mai kula da hanta da mai kula da sai ba da kula da menene dai duk dai an da ta za a yi haka ina a ci yan uwa a tsakanin yan uwan kowanne wanda za a cire masa kan da ba da gangan jiki din an samu conflict ba wanda zai iya yadda yan uwan ba su yadda ba amma an ce su din shi ne abin na ɗin mai jikin ya yadda mai kan ya yadda amma yan uwa ne ba su yadda in an yi haka ma ya yi lokacin da rai ya zo musu wane ne zai fara aiki yi to yawa ya shine in aka haka to dan uwan waye zai zamanto a ciki zai zama dan uwan masu jiki ne ko dan wani masu kai idan ya mutu aka zo cin gado su zuwa da su ci gado masu jiki su ce nasu ne masu kai su ce nasu ne to kaga duk irin waɗannan abubuwa wanda ba ba san shi ba zamanin manzon Allah ba san shi ba to kaga irin waɗannan dole sai an tara malamai an yi abin nan akan sai an tara malamai yawa an tara malamai kamar yanzu mane da ya dauka ji a saka ma wata ai ma'aikanta kawai ta aifo mane kuma ba namijinta ba kaga duk waɗannan sai an tara ya maganan gado dai gado wannan irinsu to irin waɗannan abubuwa ne gashi nan zamani yana ta fito da abubuwa wadda zamanin manzo Allah ba san su ba Qur'ani kuma bai ce komai akai ba irin waɗannan abubuwa to irin wannan ba wani malami da zai gigin ba wasa kawai ya ce a haramu ne ko halal ne sai an yi bincike irin wannan eh na matsalan ita ce wadanci kafirai suke yi yawa kasashen kasu suke yi yawa yawanci biliyoyin dola akan wannan da take damu al'umma kashe da su yi haka ne su ai kasan su wato rayuwar duniya nan wato su komai ita ake tattali su in kaga da suka dauki duniyar kan ba za ta kare bane sai sa duk wani abin da a yi cewa mutum ya ci gaba da rayuwa bai mutu ba shi suke kokarin yi alhali kuma Allah ya riga sanya ne da gaskiya take yawa shi kuma Allah sa rayuwa nan tana da iyaka tana da iyaka yawa tana da iyaka ta yi karanta mana tambayar mu kwana ana
assalamu alaikum wannan tambaya cewa wani lokaci yakan ji sukan ji kiran sallah a lokacin sahur wato an yi asalatu amma kuma lokacin asalatu sai ga an yi shi kaman karfe biyar karfe hudu da kwata da minti arba'in da biyar da minti arba'in alhali kuma lokacin shan ruwa din da minti arba'in da biyar ne ko da bakwai lokacin daktar da sahur kenan to ya za su za su bi wannan yawan da shi yayi salatun ne ko kuma za su bi ainihin lokaci ai mun sha magana anan ba ruwanka da mai kiran sallah kai amfani da zahiri in albijir ya keto kabar cin abinci in bai keto ko bai kiran sallah kiran sallah ba ruwanka wata rana abubakar yana yana sahur ɗan sai ga mai kiran sallah zo na ƙarshe ce shi sai ya gama cin abincinsa ya san lokaci bai yi ba saboda haka nan ba ruwanka da mai kiran sallah kai amfani da zahiri albijir ya keto ko bai keto ba idan alfijir ya keto ko mai kiran sallah da ya kiran sallah ba ka dakatar da cin abinci wannan shine kaida eh kun ga qur'anan mu mun rubuta musu tanshi masjid duk wanda gani a wurin sa ku kwato mana barawo ne ya sata ko a gida ko a ina gani ba ne tanshi masjid ga sunan mun rubuta dutsen tanshi yawa dutsen ga dutsen nan an rubuta tanshi nan masjid an gane gashi yawa an gane awa an gani dan akwai akwai masu abin ana zata mana ana zata mana ka saci kayan Allah Allah saboda
assalamu alaikum wannan tambaya game da yake ko waɗansu magunguna na turawa waɗanda akan samu sai inda mutum zai karanta abubuwan da aka rubuta a jiki da aka haɗa magunguna sai da kama akwai wasu sinadarai na dabbobin da bai halatta a cikin su ba kamar su jaki da makamantarsu ce zai matsayin amfani da irin waɗannan magunguna.
Allah ya kusa irin waɗannan abubuwa matsala shine musulmi an bar su a baya yawanci irin waɗannan abubuwa na magunguna da har hada sai kusa wadda ba musulmi suke yi ba ƙasashen musulmi an bar mu a baya yasa wasu abubuwan daga addinin mu ya haramta sai ga dole ana ta aikata su ba amma sani ba wasu abubuwan addinin mu ya hana cin su ko shan su akwai abubuwan da yawa da naman alade ake yin sa ko da kisan alade da yawa wasu kayan gwangwani dinnan da yawa amma matsalar masu ba musulmi ba ne yanzu akwai wata mai akwai wata wani factory na nama kasashen turawa jin ko a faransa ne ko ina ne ka tau gani a waya gani a waya ka gani ko kai ba ka gani ko yawa ya yake idan aka zo eh jaki ne yawa yawa jaki ne da aka kawo shi da ransa a tura doki da ransa a tura saniya a tura alade a tura duk abin da aka tura da kashinsa da namansa da kowatansa da hanjinsa ko dai fito kawai a matsayin abinci can sai a sa a gwangwani kawai a gwangwani kawai a tura komi da komi kawai shi su ba musulmi bane su ba su ba su ba haram ai ayan da muka da muka karanta kenan nan wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu su abin da Allah da manzo suka haramta su ba haram bane kaga duk wannan ba kasan ba da ga doki ba gashi nan da ransa an tura shi kawai in an ji ga namansa cikin gwangwani ya fito namansa kawai jaki ana tura shi kenan inji ne kake komai gashi nama ma zama sala sala kaman kek abin wannan duk ba shari'a ne tace ayi ba abin da shari'a kawai ta yadda shine in kana neman za ka yin tawassuli da wani aikin ka na kyakkyawa in ka yanka kazan saboda ka yi sadaka ko ka yanka rago ka ba dan cewa wani malami ya ce kawo ko kan wani tunani irin naka wannan babu laifi ka yi sadaka da nama amma ka ce sai kayan ka kaza tukuna biya bukata ta biya ko sai kayan ka rago ko a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ba wani wannan sharadi din yawa amma ko da azumi kai dan biyan bukata ba da ce kai laifi ko kai umra ba laifi ko kai sadaka babu laifi amma dai kada abin ya zanto a dauka wata sunna ce tartibiya cewa ka roki Allah bukatan ka ba za ta biya ba sai kayan ka wani abu wannan kaman al'ada ce ta kasan Hausa yawa suna da wani itikadi cewa bukata wata da kai yanka ka zu da jini ba inda manzo Allah ya faɗi haka ba inda Allah ya faɗi haka mutane su suke wannan na'am
a wannan kuma tambayar cewa mai hukuncin mutumin da ya yi mai matsayin sallar mutumin da ya sallar isha amma bai yi magariba ba abdul ka yi sallah wata kabar wata a wani arne ne ai yi sallah wata ba tariku salati kenan ko ya yi wata ya bar wata wannan ba mumini ba ne inna salata a yayi yayi magariba yau bai isha ai ba kwata kwata ko isha bai magariba ba ya sa mata kai ne baba shi ba ya ce maka yayi jam'i bane babu a babu cewa yayi jam'i bane ba kai ha kai ba bawo shi bane ha inda ya jama'a ne kuma sai a tambaye mai dalilin sa kamsu salwaji waje ka taba taba cin ruwa na sa mata kai kai aka ce a da sha da sha duka ya ce a yana da gauci ya zan mai dukan bane ina ran mala'ika da gaucin ada Allah ya zawaka wanda dai wata sallah ya bar wata sallah ai ba musulmin kirki ba da inna salata kanat ala almu'min kitaban mawqutan sallah tana da lokaci mu'mini ba dai bare ta wuce masa ba
an kuma tambaya mai hukuncin mutanen da suke yin rubutu na wata ayin qur'ani ko wani abu a jikin gidansu ko a shago ko a mota rubutu ko mai su rubuta a sheik bin bas Allah ya ji kansa ya ce ba a saukar da ayin qur'ani don a yi ado da ita a masallaci ko a gida ko a mota ba da haka ma yake ce irin masu rubuta ayoyin qur'ani jikin a masallaci nan ba su da dalili ba dalili aka ce masa to ai gashi a masallacin manzon Allah an saka ya ce to ai ba manzon Allah ya ce ayi ba ba yake da manzon Allah ya ce ayi ba Allah ya ce ayi ba wannan gwamnati ta yi kuma ita ta nemi dalilin tashin kiyama da bayar eh sau da yawa da ga gwamnati saba wa fatawan malamai sai abin da suka ga dama ga hotuna ma shugabannin su da hoto amma ga malaman ba sa da ga hotunan su da ga hoton bini ba sa ibra su ne ko bashar su ba sa da dake su hoto amma shugabannin Saudi Arabia fa har ma da wanda ba su ga hoton su kan kudin su ma duk ga sunan hotunan su ne sadakan nan gaskiya wasu abubuwan da ake ba daidai ba ne sa ayan qur'ani a mota wani lokacin mota ma a je da ita inda bai halatta ba ko a jikin mashin wani lokacin bai halatta ba ko a ɗaki wani lokacin ma ana abubuwan da ya saba ma ayan qur'ani ga ta nan kuma a rubuce Allah ya sawwaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu